اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورويع
شيخ رضي الله عنه يشي أي رواية أنه عليه الصلاة والسلام cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال kala ya ce أول ما خلق الله تعالى نوري farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta nuri shine haske na ومن نوري خلق الله كل شيء daga haske na Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci komai
وعن سيدنا عمر رضي الله عنه kaga shine aslul usuli sayyidi ke asalin asalai shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an karba daga sayyidina Umar رضي الله عنه yadda Allah ta tabbata gare shi أن مولانا رسول الله صلى الله عليه sani dai manzon وسلم Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shugaban mu annabi Muhammadu قال kala ya ce mukhadiban lahu yana me khidaba ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam يا عمر ya umaru yana cewa ya umaru ya kai umaru أتدري من أنا ko ka san kowa ne ne ni أنا الذي خلق الله تعالى قبل كل شيء نوري ni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci haskensa tun gabanin bai halicci komi ba tun gabanin bai halicci komi ba فسجد لله sai ya sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala فبقي في سجوده fabakiye yawan zufi sujudi a cikin sujadan nan tashi سبع مئة عام shekara 700 فأول كل شيء سجد لله نور farkon abin da ya yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala shine haskena ولا فخر wala fakara ba alfahari nike yi ba Ya yanzu Allah na faɗin haka ta haddusun bi ni'matillahi za يا ka عمر yake alkurani ke cewa wa ana awwalul abidi ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah يا عمر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umaru ya kai Umaru أتدري من أنا shin ko ka san ko wane ne ni أنا الذي أنا الذي خلق الله تعالى العرش من نوري ni ne fa wanda Allah ya halicci al'arshi daga haske na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam والكرسي من نوري Allah ya halicci alkursi min nuri daga haske na واللوح من نوري ya halicci lahul mahfuz daga haske na والقلم من نوري ya halicci qalamul qudrati min nuri daga haske na ونور الأبصار من نوري ya halicci hasken gani watan na gannai min nuri daga haske na ونور العقل الذي في رموز الخلق من نوري hasken da ke cikin hankulan halitta Allah ta'ala ya halicce shi ya samar da shi ne daga haske na in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري hasken nan na ma'arifa sanin Allah a zukatan muminai Allah ya samar da shi ne min nuri daga haske na ولا فقر wala fara ina faɗin wannan ba alfahari nake yi ba يا عمر ya umaru ya kai umaru أتدري من أنا shin ka san ko wane ne ni أنا الذي bibi kunyar manzon Allah fa amma saboda haƙƙi ne mu san wane ne manzon Allah don haka manzon Allah bai bar mu cikin duhu ba yana cikan mana da bayani sala sala filla filla don mu san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin babu uzuri ga wanda zai jahilci matsayi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ya ce ni ne kaza ni ne wanda Allah yayi kaza saboda ni ni ne farkon kaza ni ne kaza ni ne kaza duka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗin wannan domin ya sanar da mu kowa ne ne shi menene matsayinsa a wajen Allah atadri man ana ko ka san ko wane ne ni أنا الذي من أجلي أخذ الله الميثاق من الأنبياء والرسل kaga kenan wani karatu ne ake sanar da sayyidina umaru da sauran halitta wanda ba mu sani ba amma sayyidina umaru ya san manzon Allah amma atadri man ana ko ka san wane ne ni wane ne ni Mhm. ni ne wannan da
من أجلي أخذ الله الميثاق من الأنبياء Allah والرسل ta'ala ya riki alkawali daga annabawa saboda ni ba annabin da aka aiko shi sai da ya riki alƙawali daga Allah subhanahu wata'ala cewa idan manzon Allah ya zo zai yi imani da shi ya bi shi ya zama cikin mataimakansa war rusuli hakanan Allah ya riki alƙawalin manzanni da annabawa saboda ni Allah ya riki wannan alƙawalin wal umami wal umami da al'ummatan su manzannin bi iqrari nubuwati kowa cikinsu sai ya tabbatar da ya yi Allah alƙawalin zai tabbatar da annabta ta sannan Allah ya aiko shi
wa an yatawaso bi qarnan ba da qarni kuma suka yi wasici wa juna cewa za su yi wasici da ni a kaina idan al'umma za ta wuce sai su ce to annabin ƙarshen zamani yana nan zai zo fa annabi Musa ya mun riƙe alƙawali da shi cewa in ya zo mu aji abin da muke tare da shi mu yi imani da shi mu bi shi mu zama cikin mataimakansa to sannan to haka su ma al'ummatan abin da suke faɗi kenan قال الله عز وجل قال الله عز وجل ubangiji mai girma da buwa yake faɗi وإذ خذ الله ميثاق wa idza khadha Allahu ka tuna lokacin da Allah ya riki alƙawalin annabawa gabaki daya لما أنزلكم من كتاب وحكمة watan lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya aiko annabawa ya rike alƙawari gare su babu annabin da aka aiko shi aka ba shi littafi aka ba shi hikima sai da aka yi wannan alƙawari tsakaninsa da Allah Allah ta'ala ya ce ku tabbata sun maja'akun littafin nan da na baku da manzancin nan da na baku idan babban manzo ya zo muku yana mai gaskatawa ga abin da ke tare da ku من نعته na sifofinsa da sifarsa dai لتؤمنن به lallai la tu'minan bihi wallahi za ku la tu'minun nabi wallahi za ku yi imani da shi tabbas sai kun yi imani da shi ولتنصرن wala tansurannahu wallahi sai kun taimake shi فأقروا بذلك dukkan annabawa suka tabbatar da haka don haka abdullahi da abbas ya ce ba wani annabin da Allah ya aiko sai da ya riƙe alƙawali sai da Allah ya riƙe alƙawali tsakaninsa da shi ka yadda idan annabin ƙarshen zamani ya taho za ka bi shi za ka zamo cikin mataimakansa ya ce na yadda a a ka yadda na yadda ba canzawa ba saba na yadda ba canzawa ba sabawa sannan Allah ta'ala ya ba shi takardar kama aiki a naɗa shi annabta sai in ya tabbatar da wannan قال عز من قائل ala azumin kali ƙa'ilin watan mai girma da buwaya ya ce أقررتم من ƙarartun shin kun tabbata bi an na fi min khalqi wa safiyi ahmada ahmadu ya ce ko ahmada bi an na khirafi zaɓaɓɓe na daga halitta ta zaɓaɓɓe na ahmadu shine annabi ahmadu al-murtaza bushra خاتم النبيين khatimun nabiyina ce kamakin annabawa وسيد المرسلين kuma shugaban manzanni وحبيب ربنا wa habibu rabbil alamin kuma masoyin ubangijin al'arshi وهجة الله wa hujjatul lahi alal khalqi ajma'ina kuma manzo Allah shine hujja Allah ga halitta Allah kaf tunda Allah ya aiko manzon Allah ya aiko babban hujjar da ba sama da hujjar da ta kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam وأخذتم على ذلك إثري kun riƙi wannan alƙawali a bisa wannan cewa za ku yi imani da shi ku bi shi ku zama cikin mataimakansa وميثاقي za ku riƙi wannan mitaki alƙawali na قالوا أقررنا ƙalu a ƙararna suka ce a ƙararna mun tabbatar
قال الله عز وجل ƙalallahu azza wa jalla mai girma da buwa ya ce فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين to yanzu tun da kun tabbatar da wannan agreement tsakanina da ku ya tabbata to fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ina nima ina cikin masu shaida tare da ku بأن خيرتي من خلقي cewa zababbe na a cikin halitta ta ka وصفي kuma wanda na zabe shi dai cikin halitta ka أحمد Ahmadu shine annabi Ahmadu al-Murtada Bushara من تولى بعد abinda ذلك ake abinda ake nufi da Ahmadu wanda yafi kowa gode ma Allah duk ba wanda ke godiya ga Allah ba kamar annabawa bayan da ke godiya ga Allah ba kamar annabawa to a annabawan kuma ba mai gode ma Allah kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka watan bi anna khairati min khalqi wa safiyi ahmadu faman tawalla faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya juya ya bada baya bayan haka fa ulaika humul fasiqun fa'ula'ika wancanan ka humul fasikuna su ne cikakkun fasikai duk wanda ya saba alkawalin da ya ɗauka ko kuma annabawa ne sun ka ɗaukan mai a madadinai to duk wanda ya saba ya warware wannan alkawalin to su ne fasikai kaga kenan duk wanda bai yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan wancan alkawali to Allah ta'ala ya ce wannan fa'ula'ika humul fasikun wannan su ne cikakkun fasikai wala fakara manzo Allah ya ce ina faɗin wannan fa wala fakhar fa ina faɗi don alfahari bane wa anzalna ila manzo jabir Allah ya fi kowa tawazu'i ya fi kowa kankan da kai amma wannan bayani manzo Allah na yi shi ne saboda haƙƙi ne a yi shi domin halitta ta san wane ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هكذا ما أنكر قادك سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، جابر بن عبد الله يدى الله تبت قريس قال يا شي قلت يا رسول الله نشي يا من زن الله وتراناني جابر بن عبد الله الأنصاري يشي من زن الله
يا رسول الله يا رسول الله يا من زن الله بأبي أنت وأمي kaga sahabban annabi Allah ya koyar da su yadda za su girmama manzon Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum baba kar ku rika kiran junan ku yadda kuke kada ku rika kiran manzon Allah yadda kuke kiran junan ku to tunda Allah ta'ala ya musu wannan kandaku ba wanda ke ambaton manzon Allah da sunansa in za su kira manzon Allah sai dai ya rasulullah ya nabiyallah bi abi anta wa ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata na ba da su fansa gare ka kuma su saba annabi fa mu tabbata mu yi imani wannan magana da suke faɗi har cikin zuciyarsu haka take ba wanda bai iya ba da mahaifi ne da mahaifiya ta don kariyar manzon Allah suna ba manzon Allah suna ba da iyayensu fansa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace bi abi anta ummi ya rasulullah أخبرني عن أول شيء ba ni labarin menene farkon abin da Allah ta'ala ya halitta أبونا الأشياء tun gabani ya halicci komai قال يا جابر ala manzon Allah yace ya jabiru wannan a musannaf na Abdurrazzaq ya taho a musannaf na Abdurrazzaq ya taho إن الله تعالى خلق inna Allah ta'ala amma yau da gobe sai da wasu suka bi suka cire hadisin a cikin sabbin nusohin musannaf na Abdurrazzaq duk wanda zai samu wannan hadisin a musannaf na Abdurrazzaq sai bugun da an buga shi kamar shekara 100 da suka wuce amma duk wani sabon sabon bugu da za a yi na musannaf na Abdurrazzaq ba za a sami wannan hadisin a ciki ba amma tsohon bugu lalle yana da wannan hadisi na hadisin jabir ya jabiru inna allaha ta'ala manzo Allah ya ce haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala khalaqa qabla al-ashya'i nura nabiyyika min nuri Allah ta'ala ya halicci hasken annabinka daga haskensa tun gabanin bai halicci komai ba فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى wannan hasken sai ya haɗu yana yana juyawa yana zazzagayawa yana kewayawa da kudura ta ubangiji haisu sha Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya so ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم a wannan lokacin fa babu lauhul mahfuz tun lokacin hasken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ولا قلم wala kalamun wala jannatun wala naro ba kalamun kudrati babu aljanna ba wuta ba mala'ika ba wala sama'un ba sama wala ardun babu ƙasa ولا شمس wala shamsun wala kamarun ba rana ba wata ولا جني ولا wala jinniyin wala insiyun ba mutum ba aljani فلما أراد الله عز وجل tun lokacin hasken manzan Allah yake haske lokacin da Allah ta'ala ya nufi an yi khuluqal khalqa ya halicci halitta قسم ذلك النور sai Allah ta'ala ya kasa wannan hasken أربعة arba'ata ajza'in kashi hudu فخلق من من min al-juz'i al-awwal al-qalama sai ya halicci qalama al-qudrati to kaji sai kaji wani ya ce wannan hadisin mu abin da ya inganta alƙalami shine farko abin da Allah ya halitta a'a magana doro ta an kai shi wanda ya datse ta can tsakiya kaga bai san harkonta ba kuma akwai da yawa abubuwa waɗanda zaka ga an ambaci farkon su amma kuma wani hadisi bai ambaci farkon ba shi kuma da tsaye tsakiya ya ambata to saboda haka cewa Allah ta'ala ya halicci qalamul qudrati min al-juz' al-awwal daga juz'in nan na farko من الثاني اللوحة wa min as-sani lawha ya halicci lawhul mahfuz min as-sani daga kashin farko kaga cewa watan Allah ta'ala ya kasa hasken kashi hudu to sai ya fara halittar kalamal kudrati shi aka fara halitta min al-juz'il awwal kenan daga juz'i na farko
ومن الثاني sannan ya halicci lahul mahfuz min ath-thani daga juz'i na biyu wa min ath-thalith al-arsh ya halicci al-arshi daga juz'i na uku ثم قسم الجزء thumma الرابع.
qassama al-juz' ar-rabi' arba'ata ajza'in to ba sura juz'i na hudu ba to shi wannan na hudun shi kuma sai aka kasa shi kashi hudu فخلق من الأول حملة العرش sai Allah ta'ala ya halicci mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi min al'awwali guda takwas ɗin nan waya hamilu arshe rabbika ko fauƙahun yau ma'idin samaniya to su hamalatul arshi su takwas ɗin nan to sai Allah ta'ala ya halicce su min al'awwali daga juz'in watan rubu'in rubu'i kaji rubu'i na ɗa na hudu din nan an kasa shi shi ma hudu to kaga kenan kowane kashi rubu'in rubu'i ne to ومن الثاني wa min الكلية.
asani al-kursiyya ya halicci al-kursi min asani daga juz'in rubu'in nan na watan rubu'i ومن الثالث باقي sannan الملائكة ya halicci sauran mala'iku min asalisi daga juz'i na uku ثم قسم الجزء الرابع to wannan juz'in na rubu'in rubu'i shi ma sai aka kasa shi kashi hudu فخلق من الأول السماوات kaga kenan ya zamo rubu'in rubu'in rubu'i to wannan rubu'in rubu'in rubu'i to sai aka halitti as-samawati wato sammai min al-awwali daga na farko ومن الثاني الأرضين sannan aka halitti ardina qassai min as-sani daga na biyu ومن الثالث الجنة والنار sannan aka halitti aljanna da wuta daga juz'i na uku ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء sannan aka kasa wannan juz'in na rubu'in rubu'in rubu'i shi ma aka kasa shi hudu فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين sai Allah ta'ala ya halicci hasken maganai ganin nan na muminai watan daga juz'in farko ومن الثاني نور قلوبهم shine sai ka jace ulil absar ulil absar ma'abuta lura ma'abuta lura ma'abuta hangen nesa wa min as-sani watan ya halicci nura qulubihim hasken zukatansu daga juz'i na biyu وهو المعرفة بالله shine ma'rifa billahi sanin Allah ومن الثالث نور أنفهم ومن الثالث نور أنسهم سنة أهلتي حسكن أن أنسهم إيبي وكي وصو وهو التوحيد دقا دقا نأكدن وهو التوحيد الشين توحيدي لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شين توحيدي
قلت ما جهان قلت نا فدا daidai wannan gaba shehu yace ina mai yabon annabi ina cewa على المصطفى المختار من معشر البيبي صلاة وتسليم من الكل والبعض صلاة تيرا الله وتسليم لأمين تنسى من الكل دق كل والبعض دق بعض على المصطفى صلاة لن يتبتع على المصطفى أبي سأبن زابن الله وأن الله زابوش دق النباوة dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu al-muqtari wanda Allah ya zaɓo shi daga manzanni dubu watan manzanni ɗari uku da goma sha uku min ma'asharin bibi daga jama'an nan waɗanda suke farfaro ko a ce Allah ya zaɓi manzan Allah suna sallam min ma'asharin bibi daga larabawa ko min ma'asharin bibi daga zaɓaɓɓu na kowane sinfi zaɓaɓɓu na kowane sinfi yanzu hasken na matsayi ne da makami da daraja in an fassara shi muna shirin bibi daga jama'an nan farfaru su ne jama'an larabawa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعلنا به من خدامه shehu radiyallahu anhu ya ce ya ubangiji ka sanya mu cikin khadiman annabi duk wanda ya zamo khadimin annabi ya yi riba iya riba ya ya ɗaukaka iya ɗaukaka khadimin annabi wanda Allah ya zaɓi mala'iku su zama su ne masu hidima gare shi ai girma ya isa da haka duk wanda Allah ya azurta shi zama cikin khadiman annabi to ya samu dukkan abin da ake so da aka shehu ya ce Allah ka tabbatar da mu a nan abinda ake fahimta akwai wani tsari na nazarci na larabci kuma har alkur'ani ma ya zo da shi wanda ke kan abu kuma sai ka ji yana roƙon abin a'a yana kan abu kuma yana roƙon abin to menene ma'anar sai suka ce daga cikin ma'anar abin da ake fahimta Allah ka dawwamar da mu Allah ka dawo da mu kamar ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku masu imani a kuma ya ku masu imani kuma ku yi imani to ai sai da suka zama masu imani sannan aka ce ya ayyuhal ladina amanu to menene ma'ana aminu ai dumu ala imanikum ku dawwama akan wannan imanin ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah ai dama annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya halitta shi kan sifat tsoron Allah to mi ma'ana menene ma'ana ittaqillah ai dum ala taqwahu ka dawwama akan tsoron Allah ya rasulullahi to irin wannan ne shehu radiyallahu anhu khadimin manzon Allah ne amma kuma yana cewa Allah ka tabbatar da mu ka sanya mu a cikin khadiman annabi to sai mu fahimci waccan fahimtar ai Allah ka dawwamar da mu khadiman annabi kullum shine ma'ana abin da shehu ke nufi wa abawihi Allah ka dawwamar da mu masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kam yanzu ai masoyan annabi ne eh to menene ma'anan watan ka sanya mu cikin masoyansa ka dawwamar da mu cikin masoyan annabi wa ansarihi ka dawwamar da mu cikin mataimaka annabi wa ansurna bihi Allah ka taimake mu bihi da albarkan manzon Allah wa amina bihi
wahamina ka kiyaye mu bihi da albarkan manzo Allah wa kafina jami'an nawaibi wa Allah ka isan mana tarsashin dukkan musibu wal afati da aibuba wal masa'ib wal wal masa'ib da masibobi wal ma'aib da aibuba dai wal humumi wal wal humumi da bakkan ciki wal humumi da bakkan ciki dai bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah dan rahamaka ya mafi jinkan masu jinkai ولما أراد الله خلق آدم أبي to البشر kaga lokacin da Allah ta'ala ya yi nufin halitta annabi Adam abul bashar to kaga dai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tanakuli a cikin waɗancan fagage sannan kuma yanzu ya yi dab da bayyana a cikin sura ta ɗan adam sura ta ɗan adam yanzu duka ya gama tanakuli a cikin waɗancan to yanzu Allah tabaraka wata'ala kuma zai sanya shi a cikin tsatson annabi Adam har ya cika ya ci gaba da tanakuli da cirata cikin tsatsa na iyaye maza da kuma iyaye mata lokacin da Allah ta'ala ya nufin halittar annabi Adam ya samar da shi matukar izin buwaya wal fakhri da daraja khalaqahu bi yadihi ta'ala sai Allah ta'ala halicci annabi Adam da ikonsa madaukakin sarki ورفع به من روحه ya ya busa masa min ruhihi daga ruhinsa wa wada zalika nura fi sulbi wa wada'a zalika an-nura fi sulbihi ya sanya wannan hasken fi sulbihi cikin tsatson annabi adamu wa amara al-mala'ikatu bi sujudi lahu wa amara al-mala'ikata bis sujudi lahu ya umarci mala'iku da su yi sujada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa askanahu dan haka muhaqqiqai suke cewa duk abin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wani annabi daga annabawa sai dai ba manzon Allah ya mishi sallallahu to gashi Allah ta'ala ya ba annabi Adamu cewa mala'iku su mai sujjada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ta ka ce abin da Allah ya ba manzo Allah ya fi wannan menene salatin da Allah ke wa manzon Allah ya fi sujjadan mala'iku da Allah ya ce mala'iku su yi ma manzon annabi Adamu sujjada salatin da Allah ke wa manzo Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima tunda mala'iku suka yi sujada nan so daya kuma ta sunkuyawa shi ba sake ba amma Allah ta'ala na naina wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati mala'iku na ma annabi salati mu'minai na ma annabi salati to kaga wannan yafi wancan wasu kuma suka ce to ai hasali ma ita sujjadar da aka yi wa annabi adamu ba annabi adamu ne makasudi ba shi annabi adamu wasiɗa ne amma gayar su a cikin sujjada hasken manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda suna ganin hasken ga annabi sallallahu ga annabi adamu alaihi salatu wassalam wa askanahu Allah ta'ala ya zaunar da annabi adamu a cikin aljannarsa فقالت الملائكة يقيمون خلف آدم ثم mala'iku sun zamo suna tsayawa watan sahu-sahu bayan annabi adamu alaihi salam ينظرون إلى نور محمد صلى الله عليه suna وسلم kallon hasken annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam فقال آدم يا ربي sai annabi adamu ya ce ya ubangiji ما لهؤلاء يقفون خلفي صفوفا me yasa wa'annan mala'iku suke tsaye baya na sahu-sahu in ji annabi adamu alaihi salam فقال الله تعالى sai Allah ta'ala ya ce ينظرون إلى نور محمد صلى الله عليه kaji وسلم suna kallon nuri hasken manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam الذي تخرجه من ظهرك wanda zan fitar da kai ko nike fitar da shi daga tsatsonka فهو خاتم النبيين shine والمرسلين khatimun nabiyyin wal mursalin shine cikamakin annabawa da manzanni صلوات الله عليهم أجمعين tsiran Allah gabaki ɗaya tafi daga annabawa gabaki ɗaya فقال آدم يا ربي sai annabi adam ya ce ya ubangiji اجعل هذا النور في مقدمي ya ubangiji ina son ka sanya wannan hasken a gaba gare ni حتى تستقبلني الملائكة ta yadda har yadda mala'ikun ba za su riƙa bani baya ba ولا يستدبروني sai su rika kallo na suna muwajaha da ni ولا يستدبروني ba za su rika bani baya ba فجعل ذلك النور في جبهته sai Allah ta'ala ya sanya wannan hasken na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a goshin annabi Adam وكانت الملائكة يقفون أولة آدم mala'iku suna tsayawa daura saiti da annabi Adamu sahu sahu yatanam'amuna bin nazari ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi sallallahu wasallam.
ta'ala sallam suna ni'imtuwa suna ni'imtuwa da ganin hasken manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi وهو wasallam يشرق في جبهته كالشمس yana والقمر.
walwali hasken na walwali yana kalli a goshin annabi adamu kashamsi wal kamari wane rana wane wata قال آدم يا ربي qala adamu annabi adamu ya ce ya rabbi ya ubangiji أريد أن يكون لي نصيب من هذا ni النور ma ina so in zamo ina da rabo duk abinda mala'iku za su zamo suna ni'imtuwa da shi to shi ne annabi adam ya ce ni ma ina so in rabbanta da ganin wannan haske na manzo Allah sallallahu ta'ala في alaihi wasallam مكان أراه fi makanin a sanya shi a wani wuri arahu wanda zan ganshi فنقله الله تعالى إلى أصبعه الصبابة sai Allah ta'ala ya kiratar da wannan hasken zuwa ga hannun yatsan annabi Adamu as-sababa manuni من يده اليمنى na hannunsa na dama كان آدم يسبحه sai annabi Adamu ya zamo yana tasbihi يسبح الله تعالى ذلك النور zalika nur watan wannan hasken yana tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala في أصبعه a cikin yatsun annabi watan Adamu alaihi salamu فلذلك سميت تلك الأصبع المسبحة don haka ne ake ambaton wannan yatsan ake ce da shi musabbiha mai tasbihi فقال آدم يا ربي sai annabi adam ya ce ya rabbi ya ubangiji هل بقي من هذا النور شيء shin ko wani abu ya rage daga wannan hasken فقال تعالى sai Allah ta'ala ya ce بقي نور أصحابه baqiya nuru ashabihi to sai sai hasken sahabbansa فقال آدم يا رب annabi adam ya ce ya ubangiji اجعله في بقية أص- أصابعي to a sanya shi kada ya zama shi wannan yatsan shi kadai ke da wannan sirrin da hasken sauran yatsun su ma su yi musharaka da nasu haske to a sanya ina roƙo a sanya hasken sahabbansa a cikin yatsun nan na a cikin yatsun nan nawa وجعل نور أبي بكر في sai الوسطى aka sanya hasken sayyidina Abubakar a wusda wannan shine wusda na tsakiya din nan ونور أمراء a hasken an sayyidina Umar kuma fil bin sare a cikin bin saru wanda ke bi makaramin yatsa ونور عثمان في الحنصري shi kuma nura hasken nan na sayidina watan usman fil khinsari a khinsaru karamin yatsa kenan ونور علي في الإبهام Aha, shi kuma hasken sayidina ali sai aka sanya shi ga ibhama wanda yake ce mai ibhama اللهم صل salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-ma أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعلنا بجاهه من وانا هسكي.
خياري wannan haske nau'in nan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda malamai muhaddiqai suna faɗa suna cewa hasken nan na sayyidina Ali da aka sa a ibhama saboda sirri na alaƙar da ke cikin tsakanin sayyidina Ali da manzon Allah ba wanda ya san wannan sirri in ba Allah ba sanin sirrin da ke tsakanin sayyidina Ali da manzon Allah sai Allah don haka babu yadda za a yi shi ibhama ya motsa ba tare da sababa ta yi yunkurin motsawa ba haka ma in sababa ta motsa sai kaga alamar ibhama na son motsawa saboda sirrin da ke tsakaninsu na juna da haka maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ana min ali ko aliyun minni wa ana min ali ai da ni da Ali magana guda ce ai da ni da Ali abu guda ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khabba aliyan faqad sabba duk wanda ya zagi Ali ne ya zaga man kuntu maulahu fa aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man ada duk wanda nake shugaban shi Ali ma shugaban shi ne duk wanda nake shugaban shi Ali ma shugaban shi ne man kuntu maulahu fa aliyu maulahu Allah ka jibinci wanda ya jibinci ali Allah ka Allah ka yi gaba da wanda ya gaba da ali haka watan innahu la ahadun nabiyil ummi haka manzo Allah ke cewa yace yana daga alƙawalin annabi al-ummi ga wanda ya kaina cewa la yuhibbuni illa mu'minun wa la yuhibbuni illa munafiq babu wanda zai so ni sai mumini ba wanda zai ƙi ni sai munafiki ba wanda zai ƙi ni sai munafiki don haka sirrin da ke tsakanin ibhama da sababa sirrin da ke tsakanin sayyidina ali ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجعلنا بجاهه من المصطفين الأخيار Allah ka sanya mu cikin zababbu waɗanda su mu suke zababbu a wajen sa وجردك المنصورين Allah ka sanya mu cikin rundunarsa waɗanda suke ababen taimako.
وأمتنا على محبة هذا النبي المختار Allah ka matar da mu ka karɓi rayuwarmu a kan tafarkin son wannan annabi zafaɓe. Saboda duk wanda Allah ya azurta shi soyayyar annabi har ya mutu a kanta, ya yi arzikin da babu tsaya bayan shi. Saboda shi son annabi ‘yan uwa ba maganar lada ba ce lada kaza. in ka yi sallah lada kaza in ka yi azumi lada kaza in ka yi hajji lada kaza in ka yi zakka lada kaza a'a shi son annabi duk an wuce nan a shi son annabi zama tare da annabi ne sakamakon shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya so ni ya so ƴaƴan nan nawa guda biyu nuna alhassan da husaini domin manzo Allah zai ma cewa jikoki na ƴaƴana ke cewa inna ibni hadha sayyidun ƴaƴana manzo Allah ke cewa duk wanda ya so ni ya so ƴaƴan nan nawa guda biyu ya so mahaifansu sayyidina ali sayyidina sayyidatuna fadima kenan da zurriyar su gabaki daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana ma'i yana tare da ni kaga ba za a ba shi lada kaza ba a'a yana tare da ni ita ma'iyyar nan ko babu abin da ba lada da za ta aure ta ba wata lada don yawa ko lada miliyan kaza wadda za ta auni ma'iyyar nan don haka watan babu abin da arziki illa mutuwa akan tafarkin son annabi Allah ya karbe mu akan tafarkin son annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam وبعثنا وحشرنا في زرجة ذهابه Allah ka tayar da mu ka tara mu a cikin jama'an nan ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma jama'an nan ta masoya annabi a ala illina mafi ɗaukaka illina ثم ثم لم يزل نوره ثم لم يزل نوره ينتقل من الأصلاب الطاهرة sannan hasken manzo Allah bai gushe ba yana cirata daga tsatsan iyaye masu tsarki من آدم إلى شيث tun daga annabi Adamu har ya zuwa annabi Shisu إلى إدريس har ya zuwa annabi Idrisu إلى إبراهيم har ya الخليل zuwa annabi Ibrahim al-Khalil إلى إسماعيل har ya zuwa annabi Isma'ilu إلى الأرهاب har الزكية ya zuwa mahaihin nan iyaye mata masu tsarki لم تتعلم mahaihin nan iyaye mata masu tsarki annabi ne ya faɗi haka shi ne ya ce lam yazalillahu ta'ala yanquluni min al-aslabil karima ila al-arhamit tahira Allah bai gushe ba yana ciratar da ni daga tsatsa tsatso na mahaifa maza masu girma da daraja ya zuwa mahaihin nan iyaye mata masu tsarki kaga iyaye maza dukkan su masu girma ne kakannin annabi kaf alaihi salatu wassalam masu girma da daraja ne. maza kakannin annabi kaf mata masu tsarki ne kaga tsarki da girma da daraja suka kewaye manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wani abun da ba haka ba kai watsi da shi kai wurgi da shi bayan duniya نعم duk wata maganar da ba wannan ba cewa iyayen annabi kakanninsu sallallahu ta'ala alaihi sallam musamman mahaifan nan masu tsarki musamman su kai da dukkan watan nasabar gaba ɗayanta hayyar sai na adam nasaba ce tsarkakakka ba ƙazanta tare da ita duk wata maganar da za a zo maka saɓanin haka kowa ya ruwaito ta yi wurgi da ita saboda ta cancanci a wurgi da ita kama ba kallon wa ya ruwaito ai wane ya ruwaito wane ne wane wane ne wane wanda har za a ce a haɗu da wani tarnaki huskar shi ta yi kato-kato kallon shi ya sa ka karbi wani gurɓataccen abu ka ka dangana ma manzan Allah wallahi kakka yadda kowane ne kowane ne liƙa mashi aka yi kokan kuskure ya ruwaito kowane ne lam yazalillahu ta'ala Allah ta'ala bai gushe ba yana cirata ta daga watan iya watan zuwa mahaihin ne masu tsarki lam taqalahu ummun fi zina qattu wata mahaifiya ba ta taba fadawa cikin aikin asha na aikin zina ba da dai babu cikin kakannin manzon Allah
wala an tara sahabi ya- ya zana kakanni ɗari biyan mata ba a samu aikin ashaba ga wata ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wala tara ma to ya za a samu makazanta ajiyar Allah sirrin Allah abin son Allah wanda Allah ya fi so ya za a yi ko ba zai masa tanadin da ya fi na kowa tsarki ba wannan ba abin mamaki ba ne don nasabar manzo Allah ta fi ta kowa tsarki ko ko an caza kaf ba a samu aibi ba a nasabar manzon Allah ba abin mamaki ba ne matsayinsa ne a wajen Allah ya bada haka ولا أتراها ما يأتي للجاهلية من آدم إلى أبي عبد الله أبندك بجرو مجاهلية بيتق بجرو موتم هيفيا بكوكاكا دقكا كنم من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم تندق النبي آدم هيزوا مهيفن سمي جرما عبد الله تلهيرا له صلى الله عليه وسلم تكاجي دليلي abinda yasa kaji nasabar take kakal babu wani datti ko kuma kaikai ko wani duhu-duhu duk babu Allah ya yi haka ne ta ɗahiran don tsarkakawa tsarkakewa ga abin da ya fi so ga wanda ya fi so sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam قال عليه الصلاة والسلام شيخ يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة أشكم بيان ترك النصب الساعة وإنت من خي- خير قرون بني بعثت آدم.
من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه الله تعالى يا أيقوني واتندق سارة نفيين آدم آدم Allah na tacewa yana tacewa yana tacewa yana tacewa har ya fitar da ni daga karnin da ya fi kowane karni daraja bu'istu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarnan hatta kuntu min alladhi min hatta kuntu min al min al- min al-qarn alladhi kuntu min har na zamo daga karnin da zamo cikin sa ko kuma wata riwaya min al-qarn alladhi kuntu fihi wata riwaya ta ce minhu wata riwaya ta ce fihi لم يبتغي شعبتان إلا shugubata ne hanya biyu can sarka kasan sarka ta nasaba shine can to ba ta rabu ba biyu gida biyu illa kuntu fi khairihima sai na zamo a sarkar da tafi daraja da girma misali sai mu ɗauko wani hadisin sai ya fassara mana wannan Al- annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha astafa min waladi ibrahim isma'ila wastafa min waladi isma'ila bani kinana wastafa min bani kinana ta quraishan wastafa min quraishin bani hashim kaga annabi ibrahim yana da sarka biyu annabi isma'ilu annabi ishaqa ba duk ɗiyan annabi ibrahim bane to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da zai zaba mashi sarkar da zai biyo sai zaba mashi wadda ta bi shine annabi Isma'ila kaga inna Allah astafa min waladi Ibrahima Isma'ila to shine kenan lam yaftarik shubatani sarka biyu ko hanya biyu bata taba rabuwa biyu ba illa kuntu fi khairihima sai na zama a cikin wadda ta bi قال الإمام الهوتيري رحمه الله تعالى شيوتي ديدي وننقبر الإمام البوسيري ينا فإن درجا من ذن الله درجا نسب الساعة لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم معناه يا رسول الله لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ya rasulullahi baka kush- baka gushe ba a cikin boyayyin nan na kaunin kasantattu Allah yana zaba maka shine tukutaru ana zaba maka ai ba wani ke zaba mashi ba Allah ne ke zaba mashi ana zaba maka ummahatu iyaye mata wal aba'u da iyaye maza baka gushe ba cikin boyayyen nan na kasantattu ana zaba maka iyaye maza da iyaye mata sai kaga wannan nasin hadisi ne hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa wanda hadisi da muka karanta ahbadani Allah fi ahbadani Allah ila al-ard fi sulbi adam waj'alani fi sulbi nuh wa qazafa bi fi sulbi adam faqad wa qazafa bi fi sulbi ibrahim ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرهام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبة إلا كنت في خيرهما فأيشيني لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضى فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء فترة تنكي ومن الرسل نأيكو من ظني ma ba ta shuɗe ba ma'ana ba wani gab da aka samu tsakanin wani annabi zuwa wani annabi face an biya wa annabawa basharar ƙaumaha sun yi bushara wa mutananta bika ai duk dunika da zuwanka ya rasulullahi ba annabin da ya bar al'ummar shi shiru cikin duhu bai musu bayani ba don ya san alƙawalin da ya ɗauko tsakanin shi da Allah ka tabbata kafin ka tafi alƙawalin da muka ɗauka tsakaninmu da kai in ji Allah wa an yi tawasau bi ƙarnan ba da ƙarnin ba haka muka hoto shi da zo don haka sai sun yi wasiki ga mutanensu al'ummatansu su malam mutum kafin wasu su tafi sai sun yi wasiki ga wasu ذاك ما ملف فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء
وصلنا بذلك النور يا أبنجي ككيا يمو ككيا يمو بذلك النور دا البركة ونن حسكن ديرك الشراتا har ya kai cikin tsatson annabi Adamu, har ya rika ta ɗauri cikin tsatsan kakannin annabi maza da kuma kakannin annabi mata masu tsarki.
saunaka lahu irin yadda ka kiyaye wannan hasken ya ubangiji Allah ka kiyaye mummuwa an kulli ga'ilin daga dukkan ga'ilin wanda yake mai halakawa min nafsin nafsu ce wa hawan koko son zuciya ne wa shaytanin koko shedan ne wa duniya koko duniya ce duk waɗannan masu halakawa ne to Allah ka kiyaye mu daga nafsu ka kiyaye mu daga hawa ka kiyaye mu daga watan a shaitan hatta nudrika safa alhaqiqiyya har mu riski wannan safa'in wanda yake na haƙiƙa wa tarbiyata har ta mu riski tarbiya tsarki cikakke wa zurika sirraka al-mawsul sannan mu riski sirrin nan naka abin kiyayewa wa ilmuka al-mawzul kuma mu muriski ilimin nan naka abin taskacewa amin amin hatta ja'a zuhuru jazrin turabi to kaga ana nan ana cirata to yanzu manzo Allah na cirata cikin tsatsan iyaye da kakanni to yanzu ana dab ya bayyana a cikin watan wannan zuhuri na alam gaba kida shine hatta ja zuhuru jasadihi har lokacin da bayyana jikinsa at-turabi watan wannan jiki na dan adam ya bayyana fi alamin zuhuri a cikin wannan alamin zuhuri wal misali da kuma alamin misali ma sabaka fil ilmi al-qadim kama sabaka fil ilmin qadimi kamar yadda rigaya a ilimin nan wanda yake da dade ashraqa nuruhu fi asharaka nuruhu hasken shi yahudo a cikin jabini abdullahi watan goshin sayyidina abdullahi bin abdul muttalib dan abdul muttalibi warwaya wai ruwa yin riwaya ma'ana an zo dab da hasken manzo Allah zai bayyana manzo Allah zai bayyana a cikin wannan zuhuri to shine goshinsa sai sai goshin sai na Abdullahi sai hasken ya rike bayyana da gare shi
وروي عن عبد الله عن عبد الله والد رسول الله an yi riwaya daga abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam أنه نا annahu nama lailatan bil abdahi ya ya kwanta yayi bacci wata rana wani dare a abda ورأى في المنام fara'a fil manami ka annahu kharaja minhu silsilatun bayda'u watan sai ya gani cikin baccin shi kamar wata sarka ta fito farasol tana kyalli tana sheki tana kashe ido haka لها أربعة أقواب tana da ita sarƙar tana da baki hudu baki hudu gare ta طرف في المشرق ɗarafin baki ɗaya haɓa ɗaya ta dangane da gabas وطرف في المغرب ɗarafin wani haɓa ɗaya kuma amma a- a- a- a yamma وطرف منها بلغ عنان السماء ɗarafin gefe ɗaya kuma sai da ya tokare da sama وطرف منها صار شجرة هضراء sai shi kuma ɗayan ɓangaren ɗaya haɓar ɗaya ko hannu ɗaya na sarƙar nan sai ya zama wata irin bishiya khadra a mai kore shar على كل ورقة منها نور kowane ganye na wannan itace ya haske ne وأهل المشرق manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin mafarkinsa آه. وأهل المشرق والمغرب ينتظمون به.
ahalin mashirki dukkan halittar gabas da na yamma suna jin inuwar wannan itaciyar فلما أصبح فلما أصبح لوكتين دا سيدنا عبد الله مهيفين من زن الله صلى الله عليه وسلم يوعي قريب سأل المعبرين سأل المؤبرين سيئة بما تفسر مفلكي عنها dangane da wannan fasarar mafarkin وقالوا إن صدق رؤياك Sai suka ce idan dai wannan mafarki naka yayi gaskiya ليخرجن la yakhrujanna min sulbika man tu'minu bihi أهل السماوات cewa halal arzi wanda halittar sammai da ƙasai za su yi imani da shi zai fito daga cikin tsafanka ويكون نبي آخر الزمان waya kuni zai zama nabi akhirin zamani annabin ƙarshen zamani ولما أراد الله أن يقول نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم lokacin da Allah ta'ala ya yi nufin ya ciratar da hasken sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam حرك قلب عبد الله بن حركت قلب عبد الله بن عبد المطلب سيموت أدى كاغا الأمر يا كس بينا بينا من الله صلى الله تعالى وسلم بروزي نمن الله صلى الله تعالى وسلم ينا دب دبينا سبو دهكا واتنسي الله تعالى يتبين الإشارورة آه.
إيه
أن sai يتي tunda hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa bayyana ma'ana buruzin jikinsa ya kusa bayyana to sai asbabu su ta motsawa asbabun da za su sa bayyana sai suka yi ta motsawa sai zuciyar ya, ya motsar da zuciyar sayyidina abdullahi dan abdul muttalibi an ya tazawwaja cewa yayi aure shi an ya tazawwaja din nan shine kaman fa'ilin harraka cewa ya yi aure wannan tunanin sai ya motsar da zuciyar abdullahi da abdulmutsalibi بعد ما خلفته النساء ba a da ma kadabatun nisa wal hisanu bayan mata kyawawa sun nemi watan da'a sidna abdullahi ya aure su وراء kyawawan mata waɗanda ake ce ma kyawawa saboda ganin hasken da ke funkashi yana walwali za ka kowace tana da shauƙin ta dangano da wannan hasken وراءه في نفسه sun nemi sayyidina abdullahi daga kan shi ومزن له أموالا دائلة kai ta kai ga mata na zuba dukiya mai yawa wadda ake ce ma dukiya mai yawa akan sayyidina abdullahi ya yadda ya aure su فقد صح ya inganta أن امرأة قالت an له namra'atan wata mata ta ce da manzo da sayyidina abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam يوما yauman wata rana tace da shi آه علي ka alayya ni abinda nake so da kai in ka ki aure na to ka sadu da ni abinda ta ce masa idan abdullahi kenan ولك مثل ما فديت به من الإبل ladakka in ka sadu da ni kana da gwargwadon abin da aka fanshe ka da shi na raƙumma da abin da aka fanshe sai na abdullahi da shi na raƙumma shi ne raƙumi ɗari domin alwashin da mahaifinsa abdulmuttalib ya yi in ya samu ƴaƴa suka kai wannan adadin zai yi taƙarrubi ga Allah ibada ga Allah da yanka ɗai daga cikinsu kuma Allah ya cika mishi ya samu wannan adadi to sai maganar cika alƙawari aka zo sai ya ce to zai yanka sayyidina abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam aka taso ca yan saboda alwashi da kai ka ce za ka yanka ɗanka kyakkyawa haka mai kwarjini mai kaza mai kaza sai aka ce to shi ya yi alwashi don haka yanzu me za a yi a rabu da wannan alwashi to lallai ne to a yi ƙuri'a duk aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan sidna abdullahi duk aka yi ƙuri'a ta faɗa kan sidna abdullahi sai ana yi ana fansassa da raƙumma adadi adadi goma sai ta faɗa ga goma raƙumi goma ga sidna abdullahi sai ta faɗa kan sidna abdullahi ƙuri'a a sake a ƙara goma ashirin kenan ta faɗa kan sayyidina abdullahi a ƙara talatin kenan har sai da aka kai ɗari sannan ƙuri'ar ta faɗa a kan raƙumma to sai aka bashi sayyidina abdullahi da raƙumi ɗari to wannan fansas ce take cewa za ta ba annabi sayyidina abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwaci abin da aka farshe shi da raƙuma سيدنا عبد الله بعد أمسى شيء أما الحرام فالممات دونه والهل لا أجل فاستبينه والمر يحمي إرضه ودينه فكيف بالأمر الذي تلقينه إتدي حرام تغم متوى دعيكة حرام سيدنا عبد الله كاجم هيفين النبي صلى الله عليه وسلم دون وان دفع suwane ne iyayen shugaba ba suwane ne mahaifan shugaba ba ya sani ya sani cewa Allah ta'ala sai da ya shirya sarƙar da zai fito da wannan sirri nashi wannan asiri nashi wannan baiwa tashi sai da aka shirya ma iyayen da zai fito a cikinsu sallallahu ta'ala sallam da aka kaji abin da sai na abdullahi ke cewa amma haramu aikata haram sai yanzu wanda ya san haram kana maganan watan tauhidi gare shi ai an wuce wata maganar ai wanda ya san haram ya wuce maganar tauhidi shi ya ma san shari'a wanda ya wuce yanda ya san haram ya wuce ya wuce ma watan tauhidi an wuce fagen maganar tauhidi gare shi falma ma tu dunahu gwamma mutuwa da aikata haram shin shi haladdin ya buwaya balle a gani san shi har a fada ma haram a'a ko kaɗan bai buwaya ba wal hurru shi ɗa yahmi irdahu yana kiyaye mutuncinsa wa dinahu da addininsa kaji wa dinahu da addininsa wa irdahu da mutuncinsa fa kaifa bil amri fa kaifa bil amri alladhi tabginahu ta yaya da al'amarin da kike neman aikatawa kike neman a aikata shi ko kaɗan abin da ba zai yi ba ne har abada ba zai yi ba وقال عبد الله يوما لأمه عبد الله سيدنا عبد الله يشي لأمه كما يفيسا أريد منك أن تخطبيني أريد منك إنا نيما غريك كنيمو من امرأة ماتا ذات حسن وجمال ودتك ما أبوش ما أبوشير حسن شو وجمال ده جمالا وبهاء غا فرجني وكمال وكمال غا كمالا sannan kuma ga daraja ga kuma dangane alim wani sabin alim da dangane madaukaki alil hubban wa karamatan ya waladi sai mahaifiyarsa sai da fadima ita ce mahaifiyar sayyidina abdullahi sai ta ce hubban wa karama an yi an gama ya dana ثم إنها دارت بآيات سيدتنا فاطمة ما هي سيدنا عبد الله كاكر من زن الله كينان سيتكيويا أتكين دنغوغين قريشاوا وبنات العربي da kuma ƴaƴan larabawa falau ta ujiba illa awinatu bintu habib sai ta cazawa tana bincikawa ba wadda ta ga ta kayatar da ita kamar sayyidatuna amina bintu habib ko qala min qawli akai aure tsakanin sayyidatuna amina az-zuhuriyya alaiha salamu da sayyidina abdullahi mahaifin annabi sallallahu ta'ala sallam kuma watan saduwa ta aure ta gudana tsakanin waɗannan shugabanni guda biyu masu girma min faurihi nan take hamalar bi sayyidil anami sai da tuna amina sai ta ɗauki cikin shugaban halitta sayyidil awwali na shi ne shugaban na farko da na ƙarshe an salim na abdullahi ƙala an karɓo daga sahalubin abdullahi tusturi ya ce lamma aradin lahu khalqa sayyidina muhammadin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufin halittar shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi fi wa batni ummi aminata a cikin cikin mahaifiyarsa sai da amina ليلة رجب a cikin watan watan daren rajab ne وكان ليلة جمعة kuma daren juma'a ne أمر رلوان خازن الجلال domin kaunu Allah ta'ala ya sanar da kaunu to sun hari wani babban al'amari wani babban bako na tun karowa dukkan akwanu ga baki ɗaya ba wanda bai samu wannan saƙon ba saboda haka ne watan Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci ridwan mala'ikan da ke kula da aljanna أن يفتح الفردوس ya buɗe firdausu saboda an ɗauki cikin annabin rahama a buɗe firdausi gaba kida wana da munajin fi samawati wal ardi watan mai kira yana kira a cikin sammai da ƙasai ألا ألا نعم.
خزون
ألا إن النور المكنون المخزون الذي منه النبي الهادي يستقر في هذه الليلة في بطن أمه abinda shi mai shelafa a cikin kaunu yake faɗi cewa ala ku saurara sani dai hasken nan wanda Allah ya taskace ya ɓoye ya taskace shi wanda daga wannan hasken ne annabiyul hadi annabin nan mai shiryatawa minhu zai zamo daga gare shi to yau ne ya saƙirru fi hadihin laila a wannan daren ne yake tabbata a cikin cikin mahaifiyarsa allazi fihi yatimmu khalquhu wanda a cikin cikin mahaifiyar tashi halittarsa za ta cika ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا waya karuji zai fita ilin nasi zuwa mutane bashiran yana mai bushara da gidan aljanna ga muminai nadiran yana mai gargadi da gidan wuta ga kafirai وعن كعب الأخبار an karbo daga kabil ahbari radiyallahu anhu أنه annahu nudiya haqiqa an yi kira tilka sanat tilka laylata wannan daren في السماء fis samai a cikin sammai gabaki daya وسفاهها watan da sararin sama والأرض وبقائها an yi kira a cikin ƙasa da buguguwanta ko'ina da ko'ina.
أن النور المكنون الذي منه رسول الله صلى Sani الله ɗaya عليه hasken nan وسلم wanda Allah ta'ala ya ɓoye shi, wanda daga gare shi hasken manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam zai kasance, يستقر ليلة ya saƙirrun lailata fi batni amina. Yau ne yake sauka yake tabbata a cikin cikin sai da amina radiyallahu ta'ala anha.
دوبا لها duba دوبا لها laha duba laha muna taya ta murna muna taya ta murna irin murnan nan zaka in ka ji shehu yana cewa watan aqilatan zababba ma muna taya ta murna ita ce sayyida amina radiyallahu ta'ala anha saboda zo mana zo mahalitta da tai da wannan babban alkhairi wannan babban haske Allah saka mata da alkhairi da saka mata da amina da alkhairi don haka wannan murna da shehu ke cewa na taya ta murna hatifi ne ke cewa duba laha farin ciki ya tabbata ga amina farin ciki ya tabbata ga amina وأصبحت يومئذ أصنام الدنيا منفوسة watan gumakan duniya suka wayi gari mankusatan suna ababen sun kuyarwa saboda mi annabin da zai yaƙi dukkan ƙarya yana dab da bayyana wanda zai tabbatar da dukkan gaskiya yana dab da bayyana to saboda haka shi gunki ƙarya ne to saboda haka sai watan duka gumakan duniya suka wayi gari mankusatan suna abin sun koyarwa وكانت قريش في كذب عظيم ƙuraishawa sun zama wa cikin fari wanda yake mai girma وحضرت الأرض amma saboda rahmatan lil alamin na dab da bayyana take sai ƙasa fa akhadhatil ardu zukhrafaha eh sai ƙasa gaba ɗai sai ta ɗauki ƙawarta akhadhatil ardu sai ƙasa ta yi kore ma'ana ruwa ya sauka yabanya ta tsiro dabbobi suka samu wasan tsire-tsire suka yi nono wa hamalatil ashjaru itace suka yi watan suka yi ciki ma'ana suka ɗauki 'ya'ya وأتاهم الرفد من كل الرفد وداتا تزوم قريشاوا daga kowane sashi فسميت تلك السنة wannan shekarar da aka haifi manzo Allah ko aka dauke cikin sa saboda abinda laraba suka keto na wahala da fari kuma sai gashi an cimma jin dadi to sai ma ana kiran shekarar سنة الفتح والامتحان sanatul fatih wal ibtihaj shekarar nan ta fatihin budi wal ibtihaj da farin ciki وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga abdullahi dan abbas yadda Allah tabbata gare shi tabbata Allah tabbata ga dan da uban أنه كان في دلالة حمل آمنة برسول yana daga abin da yayi nuni cewa sai da amina ta dauki ciki annabi na annabi sallallahu alaihi wasallam أن كل دابة لقريش نبقت تلك الليلة ko daga alamar da ta karantar da an dauki cikin annabi sai da amina radiyallahu anha ta dauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuni cewa a wannan daren tilkan laila wannan daren dukkan wata dabba ta Quraishawa sai da ta yi magana وقالت wa qalat abinda dabbobin Quraisha suke cewa أمل برسول الله صلى الله umila bi عليه وسلم rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an dauki cikin manzo Allah ورب الكعبة wa rabbil ka'aba mun rantse da ubangijin ka'aba وهو إمام الدنيا haba ya za a yi azanna ba a yi maulidin annabi ba rabi'ul awwal ya taho irin wannan lokaci ya zo ba a yi maulidin annabi ba kenan mutum yana nufin fa dabbobi fa sun fi shi dabbobi na busharar cewa an faɗauki cikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma dabba ba wanda ya san dabba tana bayani haka karara ta yi magana irin maganar mutane sai dan girmamawa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
وهو إمام الدنيا shine imamu duniya shugaban duniya gabaki daya wasiraju ahliya shine fitilin mutanen duniya gabaki daya لم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا babu wani karaga ta mulki wani gadon mulki na sarakunan duniya bai wanzu ba illa asbaha mankusan face sai da ya wayi gari mankusan yana abin sunkuyarwa abin sunkuyarwa وفرره في المشرق ma'ana irin karagan mulki inda sarki ke zama kamar sarki irin manya-manyan sarakuna na duniya irin na habasha irin na rom irin na farisa irinsu irinsu dai kowanne aka zo aka wayi gari sai a ga cewa gadon mulkinsa kawai kamar an kifar da shi haka saboda mi saboda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana gab da bayyana
وفرره في المشرق إلى المغرب wuhushin mashiriki dabbobin nan na gabas watan farar suka gudu
إلى المغرب ilal magribi zuwa yamma بالبشارة bil bisharati da bisharori cewa an dauki cikin fiyayyen halitta an dauki cikin fiyayyen halitta wa kadhalika ahlul bihari hakanan mutanen nan na biharin gulallabi ويبشر بعضهم بعض ba'dhum sashen su suna bushara ga sashe ɗan uwa mudiba mu gani dabbobi na taya junan su murna dabbobi na taya junan su murna ai kada mutum ya yadda dabba ta fi shi cikin girmama manzon Allah kuma duk lokacin da mutum ya kama bakin shi ya gum ko kuma ana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam bejin yana jin shauki to lalle abin da yake nunawa dabba ma ta fi shi Hassan al-Basri fa watan abin da yake cewa a cikin haninul jir'i hadisin na haninul jir'i wanda ya zo a hadisai ingantattu kututturen dabino ya yi shauƙi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana hawan shi ko yana jingina yana kurba radda aka yi mai mimbari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbari ya bashi to sai da aka ji yana kuka yana nishi yana ƙara duk sai da ƙara takara da masallaci kowa na ji don haka sahabbai suka barke da kuka ba wanda bai kuka ba ba wanda bai kuka ba aya da ya gani sai da manzo Allah ya sauko daga kan mimbarin ya rungume shi ya rika lallashin shi ya da kasan an anshe ma wani karamin yaro wani abu yana kuka yana ajiyar zuciya haka kututturan dabinon nan yake yi sai Hassan Basri ya ce ai mu muka fi cancanta mu yi shauki da annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kututturan dabino don haka murna akan annabi sallallahu alaihi wasallam mu muka fi dabbobi cancanta da mu haka amma fa mu ji abinda dabbobi ke yi da nuna murna da farin ciki akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وله في كل شهر من شهور حمله نداء في الأرض نداء في الأرض كرا أشكين أسايا تبتك النبي صلى الله عليه وسلم أشكين كون وتا دك أشكين وتنهاي والساعة ونداء في السماء حكنا كرا أشكين سمي دكرا أشكين قصي أن أبشروا أن سوى أبشروا كي بشارة قد آن أن يظهر فقد آن أن يظهر أبو القاسم يا فسات أبو القاسم يبينا maimunan mubaraka mu ma mu ji kamar da mu ake yanzu ai an kusa wilada don haka sai mu ji ana ya kusata an ya zahara abul qasim abul qasim ya bayyana maimunan yana mai asalin albarka mubarakan shine kuma asalin albarka ne
wa albal ulama wanda in an ta'allaka da shi ayi albarka in an jingina da shi ayi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam huwa aslul baraka shine tushen albarka shine asalin albarka duk inda kaga albarka komai girmanta komai kankantarta daga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam take wa an ba'd ulama an karbo daga sashen malamai anna amina anna amina radiyallahu ta'ala anha sani dai amina sayyida amina yadda Allah tabbata gare ta akhbarat akhbarta ba da labari annaha lamma لأنها لما حملت به لوكتين da ta dauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam في رجب a cikin watan Rajab ne نعم رأى رجلا ta ga wani mutum مليها الوجه malihal wajhi watan mai wanda yake mai kyan fuska mai kyan fuska طيب الرائحة ga kuma dadi kamshi mai dadi kamshi mai dadi saboda dayibu watan da an ra'iha ɗayyibin ra'iha mai daɗin ƙamshi wa huwa ya kula abinda yake ce masai da amina مرحبا بك marhaban bika ya muhammadu marabala ne da kai ya muhammadu قالت ya mai wannan babban suna abinda ake nufi da muhammadu shine wanda ya fi duk halitta allah abinda za a yaba duk wani wanda za ka kalle shi yana da kaza kazan nan abin yabo ne to manzo Allah ya fi shi ɗabi'u ne halaye ne sifofi ne khasa'isu ne mu'jizozi ne darajoji ne a wajen Allah menene menene wanda in an faɗi ayaba to annabi ya fi kowa don haka ya zamo muhammadu kuma wannan sunan sai ya zamo shi ne magaji wanda yake mai ɗauke da sirrin khilafa da Allah ta'ala ce ni ja'ilin fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa to haƙiƙanin khalifa fa manzo Allah shine ainihin khalifa duk saura annabawa da sauran ɗan adam ɗin gabaki ɗaya har annabi Adamu khalifofin khalifa ne amma halifa na aini shine sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قالت قالت في سيدة أمنا تشي فقلت له من أنت فقلت سينتشي لشي من أنت وانيني كي قال أنا آدم قال يجي أنا آدم نيني النبي آدم أبو البشر فقلت له وما فقلت تريد؟
له سينتشي ما تريد مني كي نفي ميكا وكا قال أبشر يا آمنة فقال يجي أبشري كي بشارة يا آمنة يا كي آمنة فقد حملت بسيد البشر فقد هملت دعك كاجي إن شيخنا هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله har ya dangane da saida watan aƙila zaɓaɓɓiya wadda Allah ya zaɓo saida amina shehu radiyallahu anhu yana taya ta murna to kaji asali annabawa ne suka zo suna taya saida amina murna faƙad hamalta haƙiƙa kin yi ciki
بسيد البشر bisa yi bashari da shugaban ɗan adam gabaki ɗaya wa fakhari rabi'a wa mudar shine ɗaukakar darajar ƙabilar rabi'a da mudar ma'ana da- da shi suka ɗaukaka da shi suka yi girma da daraja inda lamarin annabi ya sha sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da na kowa sai ka ji kowa na faɗin shi ƙabila kaza ne sai ya riƙa tutiya da ƙabilar shi ya yi girma da girman wannan ƙabilar ya yi girma da shi ɗan wane ne jikan wane ne amma ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu ta'ala wasallam sai dai wanan da mahaifan da kakannin da nasabar gabaki ɗaya sai dai su yi girma da girman annabi sallallahu alaihi wasallam don shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kasan kukurfa ce marar tamka kasan sarka in an yi ta dinari to ana kwaɗan sarka to an tafi hiliyati matul asma'u kai ne ya rasulullah a cikin wannan sarkar ta daraja ta nasaba ya rasulullahi kai ne kwaɗan sarƙan nan wanda yake mara tamka wanda ba irin shi ai kaga a kwa- a sarƙa kwaɗan nan shine imani kaga kowane ɗa cikin sarƙar da kwaɗan yake alfahari da kwaɗan yake daraja to haka nasaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fakhri rabi'atu wa mudar qalat aminatu aminatu tace فلما كان شهر الثاني lokacin da wata na biyu ya zamo دخل علي دخل رجل علي رجل wani mutum ya shigo gare ni وهو يقول wa ya kulu yana cewa السلام عليك يا رسول الله assalamu alaika ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah قلت من أنت qultu nace man anta wane ne kai أنا شيخ fa qala yace ana shisun ni ne shisu فقلت له ما fa qultu تريد lahu nace da shi ma turidu mi kake nufi قال أبشر يا fa qala آمنة yace abshir ya aminatu ki bishara ki amina أنا حملت بصاحب التاويل والحديث watan haƙiƙa kin yi ɗauki ciki da ma'abucin tawili wal hadisi ma'abucin hadisi ولما كان شهر الثالث lokacin da wata na uku ya kasance دخل علي رجل sai ga wani mutum ya shigo jina in ji sai da amina وهو يقول abinda yake cewa السلام عليك يا أبي assalamu الله.
alaika ya nabi Allah amincin Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah قلت له من أنت an qultu lahu nace da shi man anta wane ne kai قال أنا إدريس qala yace ana idrisu ni ne annabi idrisu قلت له ما kaga تريد annabawa ne suke zuwa tarbon annabi sallallahu alaihi wasallam ta tarbo wanda yake tun watan yana bayyan yana gab da bayyana alaihi salatu wassalam
فقلت له ما تريد sai na ce da shi ma turidu me kake nufi قال أبشر يا qala yace أبي abshir ya amina ki bushara yake amina آمنت بالنبي الرئيسي haƙiƙa kin yi ciki bin nabi da annabi ar-ra'isi shugaban shugabanni ولما كان shi duk wani shugaba manzo Allah ne shugaban shi صلى الله عليه وسلم.
mala'iku ne annabawa ne manzanni ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine shugaban su don haka shine ar-ra'isi ai ma'ana kaji an arrafa shi ra'isin arrafa shi to ma'ana shine wanda ri'asar shi take sama da ri'asar kowa kaga shugaban shugabanni kenan ar-ra'isi wanda ya karba shugabancin da ba wanda ya karba shi in ba shi ba kuma tabbatuwar haka in an ji alkiyama za a ga haka kowane shugaba sai Allah lubo annabi wane ai mai kirari ai mai kirari ai mai kirari sai an gama je ka roki Allah ai hisabi wannan tsayuwa ta yi tsayuwa wannan wahala ta yi wahala yace ina ta kai na nake yi a daidai wajen annabi wane har a tuke da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam har a tuke manzo Allah ne a lokacin yana ana laha ceto ana laha ai da ma ni ke da shi ai da ma ni ke da shi ai da ma ni ke da shi to kaga in baka fahimci ar-ra'isi shugaban shugabanni ba ran nan an fahimta saboda kowane annabi wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina akrim bihi aina sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine kin yi ciki da annabi ar-ra'isi shugaban shugabanni wannan ma kana sharar rabi'u lokacin da wata na hudu ya zo kana alayya rajulun sai ga wani mutum ya shiga wajena aw yaqulu wa hawa yaqulu yana cewa assalamu alayka ya assalamu Habib alayka Allah." ya habiballah amincin Allah ya tabbata gare ka ya masoyin Allah qultu lahu man anta sai na ce da shi man anta wane ne kai qala ana nuh sai ya ce ana nuhu ni ne nuhu qultu lahu ma turid sai na ce da shi ma turidu mi kake nufi qala abshir ya قال يا ابشري يا امنا كي بشارك يا امنا ana hamaltu bi sahibi an-nasr wal futur kin ɗauki ciki da sahibin nasiri ma'abucin taimako wanda za ka ji Allah ta'ala ya kira shi nasiru ya kira shi mansuru ya ki- ya- ya- ya yi hidaba da shi watan wayan surakallahu nasarar aziza wayan surakallahu nasarar aziza to haka dai Allah ta'ala yake ambaton annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ayyadaka bi nasrihi wa ayyadaka bi nasrihi to shine sahibul nasri wal futuhi ma abucin cin garuruwa da ya koka
ولما كان شهر الخامس lokacin da wata na biyar ya zo دخل علي sai ga رجل wani mutum ya shigo gare ni وهو يقول wa ya kulu yana cewa السلام عليك يا assalamu alayka ya safwatallah assalamu amincin Allah ya tabbata gare ka ya tsarkakakken Allah wanda Allah ya tsarkake qultu lahu nace da shi man anta kai kuma wane ne قال انا هو qala ana hudu ne yace ni ne annabi hudu قلت له ما تريد qultu lahu ma turidu nace da shi mi kake nufi قال ابشر يا qala yace abshiri ya amina ki bushara ki amina انا حملت بصاحب الشفاعه العظمى haƙiƙa kin yi ciki da ma'abucin ashafa'atul uzma babban ceto في اليوم المعروف kaga tun manzon Allah yana ciki annabawa na mai bushara babban ceto nashi ne ashafa'atul uzma nashi ne sai dai da yake ta daure watan in kowace marhala sirrin ta daban kowace marhala sirrin ta daban mm.
في اليوم الموعود a ranar da take abin alkawarta mawa wadda Allah ya alkawalin za ta zo ita ce ran tashi alkiyama a yawon ma'ur ولما كان شهر السادس lokacin da wata na shida na cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo دخل علي da kala رجل alayya rajulun sai wani mutum ya shigo gare ni وهو يقول wa huwa yaqulu yana cewa السلام عليك يا رحمه الله amincin Allah ya tabbata gare ka ya tsintsar rahama Allah قلت له من kaga annabawa tun gabanin sauka alqur'ani wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa rahmatan lil ladina amanu bil mu'minina raufur rahim tun bata sauka ba annabawa suke bushara suke tabbatar da wannan rahma ta manzo Allah cewa manzo Allah rah- rahama ne Mm.
قلت له من انت sai na ce da shi man an wane ne kai ƙala ana ibrahimul khalilu ya ce ni ne ibrahimul khalilu قلت له ما تريد na ce da shi mi kake nufi me ya kawo ka قال ابشر يا امنه ƙala ya ce abshiri ya amina tuki bishara yake amina انا حملت بالنبي الجليل haƙiƙa kin yi ciki da annabi aljalili mai kwarjini kaji aljalili wanda ba a taɓa ganin shi ba jiki bai yi makyarkyata ba saboda farjini saboda jalala ta sai na rasulullah sallallahu man ra'ahu badihatan haba wanda duk ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bara baya sai sai wani watan watan shock ya kama shi shine annabi annabi aljalili mai girman daraja ma'abocin kwarjini ولما كان شهر الثاني lokacin da wata na bakwai ya kasance دخل علي رسول ga wani mutum ya shigo gare ni وهو يقول wahai kuru yana cewa السلام عليك amincin Allah ya tabbata gare ka عمل كتابه الله ya wanda Allah ta'ala ya zaba قلت له من أنت sai na ce da shi wane ne kai قال أنا قال انا إسماعيل isma'ilu zabihu ni ne annabi isma'ilu wanda aka tashi yankawa Allah ta'ala ya ce a'a wa fadainahu bi zirhin azim muka fanshe shi da abin yanka mai girma da abin yanka mai girma shine annabi isma'ilu akwai sabani wasu malamai suna cewa watan annabi ishaqa ne aka yi yunkurin yankawa ko annabi isma'ilu ne wani ma har littafi yayi Mm, watan amsa gamsassa akan fiman huwa zabe wane ne aka tashi yankawa amma dai zance mafi girma annabi isma'ilu ne shi aka tashi yankawa قلت له ما, ما تريد qultu lahu nace da shi ma turidu me kake nufi قال أبشر qala yace abshir ya amina ki bushara ki amina فقد حملت بالنبي الرزيه المليم kin yi ciki da annabi ma'ana kin dauki cikin annabi arrajihi wanda darajarsa tarin jaye darajar duk halitta lokacin da kamar yadda ya zo a riwaya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana wajen halimatu sa'diyya da aka yi shaqqu sadri duk abin da ya faru ya faru to da aka yi dinki aka mai da zuciyar aka cika ta da haske wa muli'a nuran wa hikmatan wa imanan wa yaqinan wa ma'rifatan da irfani sanin Allah subhanahu wataala da yaqini da imani da shiriya da ilimi aka cika sai aka dinki da aka kare mala'ikun nan guda biyu sai ɗaya ce zinhu bi ashara auna shida goma daga cikin al'ummar mu gani? Ko da aka auna manzo Allah sallam da goma faraja hahu, sai manzo Allah rinjaye su. Mala'ikan ya sake ce ma ɗaya, to zinhu bi ishirin, wata riba kuma zinhu bi mi'a, auna shida goma so goma, namar goma so goma ba ɗari ba, to auna shida ɗari. Aka auna manzo Allah sallam da ɗari farajahum sai manzo Allah ya rinjaye su mala'ikan ya sake koma cewa auna shi da dubu ɗari sau goma kenan ko aka auna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dubu farajahum to daga nan sai ya ce da ka taka hutar da kanka da za ka auna shi da dukkan halitta Allah larajahu da manzo Allah ya rinjaye su shine arrajihu wanda da an auna shi da wani abu shi ke yin sama da wannan abin komi ne ne da wannan mutanen ko wannan jama'a ko suwa ne ne manzala shi ne arrajihu mai girman daraja mai rinjayen daraja almalihi mai kyan fuskar da ba mai kyan fuska irin shi ولما كان شهر الثامن lokacin da wata na takwas ya kasance دخل علي رجل sai ga wani mutum ya shiga wajena وهو يقول wahawa ya kulu yana cewa السلام عليك يا assalamu alaika ya firatullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya zababben Allah قلت له من أنت qultu lahu nace da shi man anta wane ne kai قال أنا موسى بن qala ana musa ibn عمران.
imran ni ne musa ibn imran قلت له ما تريد qultu lahu nace da shi ma turidu mi kake nuhu قال أبشر يا qala آمنة yace abshir ya amina ki bushara ki amina أنا حملت بمن ينزل عليه القرآن kin dauki cikin wanda za a saukan ma alqur'ani ولما كان شهر التاسع lokacin da wata na takwas na, na, na tara ya zamo دخل علي رجل sai ga wani ko as- asaminu Eh, a tasiru na tara ya zamo da kala alayar rajulun sai wani mutum ya shigo وهو jera يقول wawa ya kulu abinda yake cewa السلام عليك يا خاتم الرسل الله amincin Allah ya tabbata gare ka ya cika makin manzannin Allah دنا القرب منك dana يا رسول al-qurbu minka الله.
ya rasulullah kana dab da bayyana haihuwar kana dab da bayyana ya rasulullah قلت له من أنت sai na ce da shi wane ne kai قال أنا عيسى بن مريم qala ana isa ibn maryam kaga dama ta qur'ani ya ce wa mubashiran bi rasulin ya fi min ba'di ismuhu ahmad wa mubashiran don haka kaga ko absharan yadda ba wani annabi tsakanin manzon Allah da annabi Isa to haka wajen bisharar da ya zo tarbo ba wani annabi tsakanin annabi isa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma kaga wa mubashirin bi rasulin min ba'di ismu ahmad tun kafin manzo Allah ya bayyana fa annabi isa ke bishara da zuwan manzo Allah yana danal qurb minka ya rasulullah danal qurb minka ya rasulullah watan kana dab da bayyana ya rasulullah
قلت له ما تريد sai na ce da shi ma turidu mi kake nufi قال ابشر يا أبا ba da ya ce abishiri ki bishara ki amina فقد حملت بالنبي المكرم kin yi ciki da annabi abin girmamawa wanda Allah ya girmama shi sama da kowa sama da komai والرسول المعظم war rasulil mu'azzami kin yi ciki da annabi ma'ana kin ɗauki cikin annabi abin girmamawa wajen Allah صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبشر النبي بما saboda ‘yan uwa muna dab da wilada don haka a ƙara ɗaura ɗamara a ƙara kimtsi kimtsi ba wani abu ba ne kimtsi illa sakina da waƙari da huluri na zuciya kowa ya samu natsuwa an kusa wannan wilada wadda muka zauna saboda ita an kusa wannan wilada wadda muka zauna saboda ita saboda haka a samu natsuwa a samu waƙari kuma a samu huluri kowa ya aje tunanin komi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mamaye zuciyarka baka tunanin kowa sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka lallai sirrin ka riga ka dosano network din ba wanda ba abin da zai yanke matukar zuciyarka ta yi huluri da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam to shikenan ka dau sano sirri to haka abin da ake so kenan وبشر النبي بما كتبناه Shehu radiyallahu anhu yace Allah kai wa annabi bishara da wannan abu da muka rubuta na wiladarsa قتلناه da abin da muke karantawa na wiladarsa وهب لنا بذلك البشارات في كل طرفة Allah kai mana baiwa da waɗannan bisharori a cikin kowane ƙyaftawar ido, وفي كل لحظة a cikin dukkan lahaza, يا من أمره bainal kafi wa nuni ya man amurhu ya wanda al'amarinsa yake tsakanin kafi da nuni shine kun fayakun يا من يقول idan arad ya man yaqulu li shay'in كن فيكون e ya wanda ke ce ma abu zamo sai abin ya zamo kawai
وروى saboda haka wiladan nan dai muna matsowa akwai sharif da ya bakunce mu a insha Allah ya an kare wiladan nan za mu ji watan sharif saboda mun san watakila akwai uzurra zai tsarabantar da mu koda da kalmomi ne kafin watan tafiya don haka idan an kare wilada za mu ji daga sharif Allah ya kara masa lafiya sharif mashkur Allah ya kara masa lafiya lokacin da وروى ابن إسحاق ibnu ishaq a magazi ma'abucin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaita أن آمنة رضي الله sani dai عنها sai da amina ya dalla tabbata gare ta قالت qalat ta ce ما شعرت بأني هملت به ban yi ji cewa na ɗauki cikin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ولا وجدت له ثقلا ولا ban ji وهنا.
wani nauyi ba ko wata wahala irin yadda mata ke ji in sun ɗauki ciki إلا أني أنكرت هيدي illa inni an karto haili sai dai cewa kawai na musanci haila ta ma'ana ban ga al'ada ta ba shi kadai ya nuna man cewa na dauke ciki amma amaye amaye da kuma yawan zazzabi amaye-amaye rashe-rashen lafiya ciwon ƙawahu da rashe-rashen lafiya da ya kashi-kashi sai da amina ta ce babu wanda na ji saboda me saboda ta ɗauko cikin rahmatan lil'adamina annabin da an rahama ga kowa balle ga mahaifiyarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
watani'atin bayna sai ga wani mai zaikewa ya zaike man tsakanin ina bacci da farke faqala faƙala sai ce da ni hal sha'urtu bi an bi annaki hamalti bi zayd al-anami shin ko kin san cewa kin ɗauki ciki da shugaban halitta Allah ga baki ɗaya fa amalani san ma halani sannan sai jinkirta min ya ɗan ɗauki hutu bai sake dawowa ba ta idza dana wiladati har sai da haihuwa ta ta yi dab to sannan sai ya dawo a tani ya sake dawo mana faqala faƙala sai ce quli kuli abin da za ki ce uizuhu bil wahidi u'izuhu bil wahidi min sharri kulli asidi summa sami muhammadan watan idan watan kin haife shi abin da za ki ce ina kiyaye shi ina neman Allah ya tsare shi ya kiyaye shi u'izuhu ina tsare shi bil wahidi da kuwa da ƙarfi na buwayar ubangiji maka aiki ya kare shi ya kiyaye shi daga sharrin duka mai hasala sun masami muhammadan sannan ki ambace shi muhammadan mai wannan babban suna muhammadan waruya waru ya an yi riwaya Allah tabaraka wa ta'ala an Allah tabaraka wa ta'ala sani dai Allah tabaraka wa ta'ala azina tilka sanata azina tilka sanata li jami'i nisa'id dunya Allah yahmilna illa dhukuran karamatan lahu sallallahu alaihi wa sallam watan an yi Allah ta'ala ya izini ga dukkan matan duniya Allah ya hamilna kasu ɗauki ciki a wannan lokacin da aka ɗauki cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazaje karamatan lahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan girmama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat duka waɗannan riwayoyi duk wanda ya bi su ya ga yana da wani kallo a kansu to malamai waɗanda suke na hadisin ma sun ce ko kana kallon wani abu gare su to sun cancanta a yi amfani da su a babin siyar da magazi da fada'ilul amal da kasa'is da duk abin da ya shafi irin wannan fage to lallai sun cancanta ambata da aka gaba gadi malamai suke ambaton waɗannan riwayoyi a cikin sirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam qalat aminatu sai da Amina radiyallahu anha ta ce lamma hamaltu bi muhammadin sallallahu lokacin da na ɗauki ciki da wannan mai wannan babban suna sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da ta ɗauki cikin shugaba ranar da juma'ati ya zamo daren juma'a ne in sha rajabin min shahri rajab a watan rajab ولم يبق في مكة دار إلا دخلها النور babu wani gida da ya wanzu a cikin makka face sai da haske ya shiga gidan ya cika gidan gaba ɗaya.
وفي أول ليلة من شهور حملها a cikin daren to ga watan rabiul awwal ya kama rabiul awwal ya kama watan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama tace a cikin kowane dare daga cikin watannin haihuwarta تزل الزال إيوان كسرى ta zalzala iwani kisra iwanu katangan nan ta sarki kisra ta girgiza wadda sama da shekara dubu ba a taba ganin ta tayi ko tsaga ba sai ga ta tana ta kraken tana kraken tana tsagawa har ta buɗa ta buɗa in kana nan kana hango abin da ke can saboda katangar ta ta karya ta buɗa kuma wannan mu'jizar ko irhasatun har yanzu wanda ya je wurin zai ga abin alamar cewa watan haihuwar manzon Allah ta kusa sallallahu ta'ala alaihi wasallam وفي كل ليلة من شهور حملها a cikin kowane wata daga cikin watan dare a cikin kowane wata a cikin kowane wata daga cikin watannin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shuhuri hamliha watannin cikin ta
وفي شهر الثاني a cikin wata na biyu ابتلأت الأكوان بالبشرى imtala'atil akwanu bil bushra duka akwanu sun cika da bushara ta yi juna murna dabbobi duwar watsi ƙwarin ruwa na daji da ina da ina dukkan an akwanu sai da suka cika duniya ko ina da bushara cewa ana an yi zahara abul kasimi abul kasimi fana dab da sauka abul kasimi na dab da bayyana sinna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana dab da bayyana wa bishar salisi wa bishari sadisi a cikin wata na shida salisi salisi wata na uku in kada a naharu sawata na har ƙoramin nan ta sa'awata sai ta yanke gaba ɗai sama da shekara dubu ba a taɓa ganin tarin ke ba amma sai ga ta tarin ke wa bishar rabi wata na hudu banat lahal asrar wa khafiya al'asrarul khafiya asirai ɓoyayyi suka rika bayyana laha ga sai da amina radiyallahu anha
wa bishar khamis a cikin wata na biyar qadat buhayratu sawata buhairatu sawata ƙoramin nan ta sawata galar sai ta fake sama da shekara dubu ba ta taɓa fakewa ba wa bishar salisi a wata na shida qablat an-niran watan wutan nan ta sa wata ita ma sai ta bice wa bishar sabi'i a cikin wata na bakwai in sha'a li'iwa likisar iwan watan iwan katangan nan ta kisra in shakka sai ta tsage in shakka li'i likisar iwan ai in shakka al'iwan likisra katangar kisra in shakka sai gashi ta tsage وسأل آباء الإنتاج kambi na mulki yana kan shi yadda kasan wani ya je ya yi shiri-shiri ya mangar wannan kambin sai ga shi ya faɗi ƙasa kambi crown ɗin nan wanda ba sarake ke sawa irin na sarauniyar ingila ko sarkin ingila na yanzu da sarakuna irin sarakuna na da na ajamawa to shi ne watan a- a- a- alamar sarauta gare su annabi sallallahu ta'ala sallam shi kuma sai ya ce amma in su ne tijanul arab raunna su ne crown watan kambin larabawa Mm.
وبشهر الثامن to kambin yana kan yana saman kanshi kawai sai ya ga ya faɗi ba dalili wanda a zahiri ba wani ya taba shi ba komai ba sai ga shi kawai ya ga faɗi ƙasa wafi shari samini a wata na takwas عظم كربه karbuhu tashin hankali da bakin cikin nan na shi kisra a zuma sai ya girmama وهذا ya rika motsawa ya rasa kwanci hankali kullun kisra na cikin tashin hankali فسأل ذا- عن ذلك الأحبار sai ya والفقهاء tambayi masana masu fassarar mafarki malamai waɗanda suke marika addini da kuma bokaye ya tambaye su menene fassarar halin da yake ciki فقالوا faɓalu sai suka ce قد قرب مولد ولد أدنان haƙiƙa haihuwar ɗan adana ta kusa وهو نبي آخر shi الزمان ne annabin ƙarshen zamani الموعود في almalhuti fi taurati wal injili wal zaburi wal furqan shi ne wanda aka sifanta shi a attaura da linjila da zabura da alƙur'ani babu littafin da ba a ambaci manzon Allah cikin littafin ba صلى الله عليه وسلم.
da aka in yace Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud sai ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil sifofin manzo Allah cikin at-taura da injila da zabura kamar da yazo a Bukhari الإمام البخاري ذروي حديث أداء واتن أداء الشيكم يا أحمد عبد الله بن عبد العاص yace cewa ku kuka ga manzon Allah sifanta min ya manzon Allah yace ajal innahu la mawsuufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-Qur'an ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyyin anta 'abdi wa rasuli سميتك المتوكلا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق حيد وقرشا بحديث ألا يا أنبا شمال الله أشكين التوراة دا الإنجيلة دا زبورة دا القرآن
ومن ينزل عليه القرآن وأن شيني أكي سوكا مدى القرآن
وفي أول ليلة من الشهر التاسع to a cikin daren farko da wadda ga wata na tara daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana rabi'ul awwal هو شهر ربيع الأول shine shahr rabiul awwal حصل لآمنة السرور as-sururu farin ciki ya tabbata ga sayyida amina ولهنا walhana da farin ciki dai وفي الليلة a الثانية cikin dare na biyu بشرت بنجم المنى.
bushirar binili muna aka yi mata bushara da samun abin guri وفي الليلة الثالثة a cikin wata na uku قيل لها ilala aka ce da ita لقد حملت لمن يقوم بحمدنا لقد وشكرنا hamalti biman yaqumu bihamdina wa shukurina haƙiƙa kin yi ciki da wanda yake tsayawa da gode mana da gode mana dai وفي الليلة الرابعة babu wanda ya gode ma Allah kamar sayyidina rasulullahi ka san annabi nuhu Allah na sha'in nuhu kana abdan shakura to godewarsa ga Allah a matsayin samfurce ta godewar manzon Allah ga Allah babu wanda ya kai annabi gode ma Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa fil lailati rabi'a adari na hudu سمعت سمعت تسبيح الملائكة في سيدة آمنة تجيك- تريك جن واتن رققن لنا تسبيح لنا ملائكو في السماء في السماء أشكن سماء وفي الليلة الخامسة وفي الليلة الخامسة أشكن واتندري نبير رأت الخليل في منامها سيتك سيدنا إبراهيم أشكن بچن سيازومة أشكن بچي
يقول لها يقول لها ناشيد إتا أبشري يا آمنة أبشر يا آمنة كي بشارعك آمنة بهذا النبي الجليل da wannan annabi mai girman daraja صاحب القدر والسماء ma'abucin alkadari da ɗaukaka وفي الليلة السادسة a cikin dare na shida تقول عندها kamula inda alfarahu alfarahu farin ciki ya ya tabbata inda hawajenta وما فتر وما ونع bai yanke ba bai yi rauni ba وفي الليلة السابعة a dare na bakwai تقع عنها نور الرضا wani irin haske na yadda Allah sai gashi ya tashi daga saida Amina radiyallahu ta'ala anha وعم ذلك الجناح ya cika dukkan wannan masaukin gidan da sai da amina take ciki ya cika ɗakin ya cika gidan gabaki ɗaya wannan hasken وفي ليلة الثامنة a cikin dare na takwas سمع لسان الفرح sai ta والسرور rika jin harshen nan na farin ciki wasu da farin ciki dai yunadi yana yana kira ويقول wai kulu yana cewa ya amina ya ke amina عرب ولادة karubat النور.
wiladatu nurin nuri haihuwar hasken hasake ya ya kusa ma'ana haske da ya zo daga Allah wa badril buduri da watan nan na watanni وفي ليلة التاسعة a dare na tara
بدا سعدها arzikinta ya bayyana waligina da wadata a dare na goma zajjatil mala'ikatu mala'iku suka riƙa zurfafawa ga ubangijinta bil hamdi wa shukri wa sana da godiya ga Allah da gode ma Allah da yabo ga Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mala'iku ba abun da suke garanda watan wannan dare na goma sha ɗaya ba abun da suke dare na goma sai zurfafa ga tasbihi ga Allah وفي ليلة الحادية a عشرة cikin dare na goma sha ɗaya زال أن آمنة تعبد duk wani wahala da da kuma alhini ya gushe dangane da amina
و- نعم وفي الليلة الثانية a عشرة cikin dare na goma sha ɗaya saniya ta ashara watan dare na goma sha biyu أحست sai ta أن rika jin motsin annal hamla yuridun nuzula cikin nan fa yana dab da sauka بالدلق والهنا da naquda walhana watan da da farin ciki da murna Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-ma أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وجعل هذا النبي المكرم Allah ka sanya wannan annabi abin girmamawa والحبيب المعظم wannan annabi abin girmamawa dai قوت shi ne أرواحنا abincin rayukanmu وروح shi ne ruhin duk mu في الدين a والدنيا والآخرة.
duniya da lafi- addi- a duniya addini da duniya da lakira وجعلنا من أكبر الناس Allah ka حظا.
sanya mu cikin mafi girma a ya- rabo a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gadansa من ورائه Allah ka sanya mu a cikin mushahadat dal'atihil bahiyya hudo wannan tashi wanda take mai kwarjini أبدا abadan har abada بحيث لا تعجبنا عنها da yadda ba za ka sha makance mu ba a na gabarin ta koda da yamma daya من الداعي.
wannan mul- mu- mushahada na hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ba za ka sha makance mu ba ya ubangiji da gare ka يا ذا الجلال ya والإكرام.
zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da da daukaka ثم لما جاء حقلقه sannan lokacin da naƙuda ta zai kema sai da amina وكان في الدار فردا ta zamo a cikin gida ita kadai فرأى طائرا sai ta ga wani tsuntsu abiyata mai fari لمس فؤادها ajmasa ya shahi fu'adaha zuciyar sai da amina فذهب روحها ƙara shiryawa da kimtsi wannan wilada
فذهب روحها rauha razanin da nata gaba ɗaya sai ya tafi ثم أوتي بشربة sai aka zo mata بيضاء bishurbatin da abin sha bai za a fari sol فتناولتها sai sai da amina ta ta miƙa ta karɓa فأضاء لها نور sai ta عال.
karɓa sai wani irin haske maɗaukaki ya haska ya waiƙa gare ta ثم رأ- ثم sai رأت ta ga الملك.
wasu mata ya da kasan dabino a wajen tsawo sun kewaye da ita har ta ce da su min aina alimtun nabi ina kuka san da ni وفي ina kuke da labari na وفي a cikin wata riwaya da gare ta abinda sai da amina ta ce sai na sai suka ce da ni ni ne asiya m- watan matar fir'auna da maryamu diya imrana waɗannan kuma watan hurul ini ne ثم رأت ديباجا sai ta أبيضا gaba wani dibaji wani kyalle abu ya zafari sol من بين السماء ya والأرض.
tokare tsakanin sama da ƙasa ورجالا sannan ga wasu mazaje بأيديهم أبارق bi aba- bi aidihim a bari kwakwai shantulla a hannayensu أبارق بالتي watan shantulla na azurfa وقد أتان من da الدين wani jama'a manana wani taro wani dandazo na tsuntsaye har أقبلت sun fuskanto hatta ga ɗan hujrataha har sai da suka lullube ɗa- watan ɗakin sai da amina مناكرها من الزمرد jeman bakin tsuntsayen na zumurruzu ne ba irin na duniya ba ne وأجنحتها من الياقوت fikafikanta daga yakuti ne ورأت sai ta ga masharik al'arzi wa magharibaha mahudar rana da mafaɗarta وثلاثة أعلام منصوبات sai ga wasu tutoci guda uku an kafa su علما في المشرق alaman bil mashriqi tuta ɗaya a mahudar watan rana وعلما في المغرب tuta ɗaya kuma a, a mafaɗar rana
وعلما على ظهر الكعبة wa alaman da kuma alaman wata tuta ala zaharil ka'aba watan a, a saman ka'aba فأخذت النفاس فوضعته صلى الله fa'aha za ta عليه وسلم hanni fasu sai naƙuda ta kama sai da amina fawada ashu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam وقوفا على الأقدام في حق سيد تعزمه الأملاك والإنس والجن والإنس السلام عليك يا عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق صلى الله عليه وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وعليك يا حبيب الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك يا مرتبة جامعة للأسماء والصفات السلام عليك يا من فاتهيته لبديع الإيجاد براءة الاستهلال السلام عليك يا من خاتميته براءة المقدم والكمال السلام عليك أيها الهجاب الأعظم السلام عليك يا عين المعارف الأقوم السلام عليك يا نور عرش الله السلام عليك يا نور عيون الإنسان السلام عليك يا إنسان الأيون صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فخرا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من خوئب بأنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نور السماوات والأرضين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الراحة والنجاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا ثاني اثنين الوجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا معدن الأنوار والأسرار صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أول بارز التجليات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب المعراج صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما ينطق عن الهوى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رآه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما ذاق البصر وما طغى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الذات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من جمع بين العبودة والسيادة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباه صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب التشكلات الباهرات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك أيها الدرة البيضاء صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا قطب الوجود وروح العارفين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا والدا وما ولد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا علم الرشد والفلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من حبه هو الدين والصلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا ولي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا شفيع يوم المحشر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خير المرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الشفاعة الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الكفاية الكفاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الكفاية الكفاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الولاية الولاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم زام تنسايا أتن سورارا كوا يشرو يهلوري saboda jis watan ruhin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ولك والخاتم الماء سبقنا سل الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين